إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu da sake ganin wani wata na Ramadan na wannan shekara ta 445 ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda wannan rana ta dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ta miladiya hakika wannan ni'ima ce da ya waje ba mu gode ma Allah a cikin zukatanmu kuma mu faɗa cewa Allah mun gode maka sannan mai aiki na nuna godiyarmu ga Allah akan wannan ni'ima da ya mana domin hakika duk wanda Allah ya sanya shi ya halarci wato rayuwarsa ta yi tsawo kuma ya masa muwafakar kyakkyawan aiki wannan shine fiyayyen mutane ga baki daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wa yafi kowa cikin mutane yace man tala umuruhu wa hasuna amalu wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa ya kyautata to sanya cewar mun sake ganin watan Ramadan wannan kyauta ce daga Allah ta tsawon rai da ya bamu wanda waɗanda muka yi azumi da su bara yanzu ba yanzu ba su samu wannan ramadan ɗin ba wato sun samu mumun samu ƙari akan shekarun da Allah maɗaukakin sarki ya ba su za su yi a wannan duniya na haka dole ne mu gode ma Allah mu faɗa kuma Allah mun gode maka sannan mai aiki da nuna godiya ga wannan ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala mun sake haɗuwa wannan mi'adi wannan mau'id da muka kasance muna yin sa dukkan watan ramadan na majalisin tafsirin alkur'ani da kowane watan ramadan muke yi a bisa wannan sunna da mutanen wannan nahiya ta duniya suka rike ta da kyau da kyau na cewa watan ramadan watan tafsirin alkur'ani ne hakika wannan rabo ne da wannan al'umma ta yi da shi kamar yadda kowace shekara muke faɗakarwa saboda wato alaƙa mai ƙarfi da ke tsakanin alƙur'ani da watan ramadan tun da allah ta'ala da ya ambaci watan ramadan sai ya ambaci saukar alƙur'ani a cikinsa ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alƙur'an watan ramadan wanda shi ne a cikinsa aka saukar da alƙur'ani kuma kamar yadda baya buya a gare ku alkur'ani farkon saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren lailatul qadr ne daren lailatul qadr kuma a cikin watan ramadan yake a koban hira saboda haka annab sallallahu alaihi wasallam shi ya fara sunnata mana wato yadda alaƙar alkur'ani take da watan ramadan bayan wannan sanarwa ta Allah tabaraka wata'ala da yayi mana akan matsayin watan Ramadan na kan cewa shine watan da aka saukar da Alkur'ani a cikin sa to saboda haka shi kuma sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wato yawan karatun alkur'ani da bitarsa suna yin darasu da mala'ika jibril kamar yadda ya zo a hadithin abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu cewa mala'ika jibril yana haduwa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare na dararen ramadan ya masa darasu na alkur'ani wanda wannan wadatar zuci da yake samu da karatun alkur'ani take sanya shi yake yin kyauta fiye da yadda ɗabi'arsa take ta kyauta dama shi sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutane kyauta ba za ka taɓa samun mai kyauta irinsa ba to amma kyautarsa yayin da Allah yayin da ya yi darasin alkur'ani ya jaddada wannan alaƙar da alkur'ani to ibn abbas ya kamanta ta da cewa karrihil mursala kamar iska wadda aka sake ta an san yadda iska take ɗaukar komai da abin da ake so da abin da ba a so ma duk kwasa take yi to annab sallallahu alaihi wasallam yayin da ya yi wannan wato a cikin dararen ramadan ya fi wato ya fi yin kyauta da alheri fiye da iska yadda take in ta bugo take kwaso komai take bayarwa to wannan alaka ta alkur'ani ita magabata su ma na kwarai suka ɗauka suka kasance suna wato suna karfafa alaƙarsu da alkur'ani a cikin watan ramadan suka kasance suna yin suna karanta shi a cikin sallar tarawih shi yasa sayyidina umar da ya tashi neman waɗanda da ya tashi nada limaman sallar tarawih sai ya janyo alaramman sahabbai ubay ibn ka'ab ya sanya shi shine zai rinde ma maza sallah sannan ya janyo tamimun dari shi ma mahaddacin alkur'ani ne makaranci ne a cikin sahabbai shi kuma ya rinka ma mata wato sallar tarawih wanda ya nuna wato sallar tarawih dinnan ana so a sabunta alaka da alkur'ani saboda karanta shi shi yasa ne masu imamu ahmad ibn hanbal suke suke suka nassanta akan yadda magabata suka same su suna yi suna yin hatamal alkur'ani a cikin sallar tarawih har ma akan samu wanda yake zaune wanda shi baya sallar amma ayoyi da limamai suka tsallake sai ya rubuta su in an zo a cikin dararen ƙarshe sai a ba su cewa an tsallake aya kaza da kaza sai ya karanta su don ya zamanto an samu cikakkiyar hatama wannan imam ahmad haka ya ambata to kun ga kenan wannan ita ce alaka ta farko da wato magabata na ƙwarai suke da shi da alƙur'ani to sai kuma kowa ya kasance yana kiyaye wato wurdinsa na karatun alkur'ani kowa yana yin wurdi na karatun alkur'ani daga ciki akwai masu yawaitawa wanda suke sauka a kullum sauka da rana sauka da daddare kullum sauka biyu a cikin watan ramadan akwai waɗanda suke yin ƙasa da haka amma dai ba a rasa mutum a cikin musulmi wato a yadda yake a tarihin magabata face in watan ramadan ya zo ya kasance yana da wurdi na tilawar alkur'ani wanda ko sauka ce guda ɗaya ya samu ya yi a cikin wannan wata mai albarka abu na uku kuma shine wato sanin ma'anonin alkur'ani ta hanyar karantar da shi da bayyana ma'anoninsa wanda shi ma an ruwaito daga magabata na kwarai kamar yadda aka ruwaito daga qatada ta binu da amata sadusi ɗaya daga cikin tabi'ai na mutanen basra almajirin anas ibn malik shi qatada ya kasance idan watan ramadan ya zo sai ya bar fatawa ya bar majalisin hadisi ya mai da kansa wajen wato tafsirin alkur'ani haka ma imamu malik baya fatawa baya majalisi na ilimin hadisi yana fuskantar karatun alkur'ani ne kawai to wannan alaka ta alkur'ani muna godiya ga Allah wannan alaka da alkur'ani muna godiya ga Allah a wannan ƙasa tamu mun yi riko da wannan ɗabi'a da wannan hanya ta magabata na ƙwarai na wato sabunta alaƙa da alkur'ani da karanta shi da so da sanin ma'anoninsa saboda haka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu dagewa a kan wannan sunna kuma allah ya yawaita ta a cikin ƙasarmu kuma mu yi riko da wannan sunna kar mu bari ta kubce mana kamar yadda ta kubce ma sauran ƙasashe da wuya ka samu ƙasa ta musulmi da ake irin wannan al'ada in ba wannan ƙasa tamu ta najeriya ba sai kuma makwabta wanda suka tasirantu da tasirin kokarin da malamai na da malaman wannan kasa suka yi bisa tasirin jihadin Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya dauka Allah ya dauka darajarsa a cikin aljanna suka yi na jaddada addini wanda ya sa wannan ya ba mu wannan kyakkyawan alhairi muke rike da shi wannan irin waɗannan majalisai suna da tarin alhairi bayan jin ma'anonin alkur'ani da kuma wato kusantar alkur'ani da samun damar abin da ake samu na ceton alkur'ani domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa azumi da alkur'ani ranar alkiyama suna yin ceto kun ga aka hada su tare to ɗaya daga cikin fa'idar wannan majalisi shine neman samun ceton alkur'ani ranar alkiyama alkur'ani yana ceto tun a cikin kabari yana hana mutum yana hana aimu mutum azaba suratu tabaraka tana zuwa ta tsaya tsakanin mamaci da kuma mala'iku na azaba da suka zo in za su yi masa azaba ta tsaya ta ce yana karanta ni ba ku da hanya zuwa gare shi alkur'ani yana zamantowa mai ɗebe ma mutum kewa karatun da kake na alkur'ani zai zamanto maka abokin hirarka abokin zamanka a cikin kabari yayin da kake kai kai kadai babu dan uwa ba mata ba da ba wani in ba kai ba sai aikinka to abin daga cikin abin da yake zai ɗebe maka kewa a cikin wannan rayuwa wadda wannan rayuwa ta fi rayuwar da kai anan shine karatun alkur'ani sannan alkur'ani yana ceto kan mutum kafafunsa su tabbata akan akan akan doron sirabi yayin da kafafu suke zamewa ake zame kafafu suke zamewa in mutum kafarsa ta zame ba inda zai fada sai cikin wutar jahannama alkur'ani yana ba wa mutum kafarsa ta tabbata akan doron sirabi sannan alkur'ani yana zamantowa dalilin mutum na shiga aljanna ya kamo mutum a shigar da shi aljanna kamar yadda ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul bakara da suratul ali imran za su zo ranar alkiyama kamar girgije guda biyu suna yi ma mutum inuwa daga tsananin zafin tashin alkiyama duk wannan ceto ne na alkur'ani sannan daga fa'idar wannan majal irin waɗannan majalisai na karatun alkur'ani wato samun saukar sakina wadda take ita ce abin da yake ƙara ma mutum imani ya fuskantar da shi allah jalla wa'ala da kuma saukar rahama da kuma lullubewar mala'iku wanda saukar rahama da lullubewar mala'iku wannan yana nuna nisantar miyagun bayi shaidanu daga majalisi irin wannan da kuma samun kusancin karɓan addu'ar mutum domin mala'iku yayin da suka halarci majalisi idan mutum ya yi addu'a suna cewa amin ga addu'arsa to in ku suka ce amin saboda su bayan Allah ne da ya rabe su da ya sifanta su da cewa wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna imani da Allah kuma suna neman gafara ga mu'minai kun ga gafarar su addu'ar mala'iku ga mu'minai addu'a ce ta musamman wadda Allah madaukakin sarki ya girmama ta haka nan Allah ta'ala ya ce huwal ladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine yake yin salati a gare ku da shi da mala'ikunsa don su fitar da ku daga cikin dufai zuwa ga haske saboda salatin mala'iku shi ne addu'arsu saboda haka addu'ar mala'iku wato a bar a yi wato kyakkyawan fata ne da ita da cewa mutum zai sami ijaba to yayin da muke cikin hali matsananci a wannan al'umma tamu da halin tsoro da halin rashi da halin yunwa da halin karayar arziki da karayar jarin masu jari da karayar kasuwanci da karayar sana'o'i da karayar kimar kudin kasarmu ya faɗi warwas babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan hali irin in ba Allah ba kuma babu hanyar da za mu bi waje tafi yayin da muke neman Allah ya fitar da mu daga cikin wannan hali irin addu'a da ikhlasi addu'a a wuraren da ake kaunar Allah yana karban addu'a saboda haka mu yawaita addu'a a cikin majalisi irin wannan ba sai jama'a kun jira yayin da za a gama karatu a yi addu'a ana cewa amin ba duk da ana yi a'a kai a kan kanka tsakaninka da Allah saboda mala'iku suna nan suna kusa da kai suna ji ka roƙi Allah kan Allah ya yi ma al'umma halin da take ciki baka san cewar wato wane wace addu'a ce Allah zai karba ba mu yi wannan abin da za mu yi yana daga cikin nuna damuwarmu da sha'anin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin mawuyacin hali musamman 'yan uwanmu na falastin wanda muna gani yunwa tana kashe ƙananan yara yunwa mutuwa ta yunwa mutuwa don yunwa ta fi kowace mutuwa tsanani mutuwa suke saboda yunwa taimakon ma da ake kawo musu an kawo musu taimakon buɗe musu wuta ake amma ana hal ana harbin su don saboda buƙatar ɗan adam ga abinci haka za su jure ma wato ruwan harsashi domin su je su ɗauki abin da za su ci wannan ana yi duniya ana gani waɗanda suke tutiyar 'yancin ɗan adam da sanin haƙƙin ɗan adam da sanin abin da ya cancanci a yi ma ɗan adam da da'awar cewa an samu ci gaba su ne da ɗaurin gindinsu da sa'idansu ake yin wannan al'amari to waɗannan 'yan uwa namu Allah shi ne gatansu bayan gatan Allah jalla wa'ala sai gatan 'yan uwansu muminai sannan gatan 'yan uwansu muminai ni da ku gabaki ɗaya wannan gata da za mu musu babu kamar mu musu addu'a kan Allah ya share hawayensu ya yaye bakin cikinsu ya yaye musu halinsu na yunwa ya ba su nasara akan abokan gabansu ya karya lagon abokan gabansu ya saukar da azabarsa akan waɗannan azzalumai da suke zaluntar maza da manya maza da mata da ƙananan yara Allah ya saukar da nasara a gare su su ma mu rinƙe musu addu'a kamar yadda za mu haɗu mu musu addu'a a kunmu a cikin majalisai irin wannan kar mu manta da kusancin mala'iku gare mu a cikin irin waɗannan majalisai da saukar rahama a kanmu a cikin wannan irin wannan majalisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نصبه mutane ba su taɓa haɗuwa a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba gashi mun haɗa a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah gashi alaramma yana karanta mana muna ji bai ta darasu nahu bainahum suna darasunsa tsakaninsu shine tafsirin da muke yi da tambayoyin da ake akan tafsiri to face sakina ta sauka a kansu nutsuwa wadda ita ce Allah yake saukar da ita ga annabawansa da muminai kuma rahama ta lullube su a kuma rahama ta lullube su kuma mala'iku sun lullube su da fukafukansu kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke wajensa ya ishe ka falala Allah ya ambace ka da sunanka da sunan mahaifiyarka a wajen su mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfil da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ibrahim da ulul azmi minar rusul da sauran salihan bayi cewa an ambace ka a can wajen an ambace ka a can wajen yanzu ko taro ne ake wanda aka ce manya-manyan gari sun zo an ambaci cewa wane ma ya zo wannan taro sai ga tafiyarsa ta canza wai an ambace shi a cikin wannan majalisi to ballantana a ambace ka a cikin waɗanda suke wajen Allah wannan ya ishe ni martaba musanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aikinsa ya jinkirtar da shi to nasabarsa ba za ta wato zaburar da shi ba kan ya cimma manufarsa ma'ana nasaba ba za ta amfane ka ba idan aikinka bai yi kyau ba na haka mu yi azama akan kyautata aiki sannan mu kyautata alaƙarmu da irin wannan majalisi a guji abinda zai keta alfarmar majalisi irin wannan na hirace-hirace da a, sanya wato abubuwa masu shagaltarwa na wayoyi da sauran abubuwa waɗanda suke za su ɗauke tunanin 'yan uwa domin wannan yana daga cikin abin da zai haramta ma mutum wato a istighfarin mala'iku da addu'o'insu kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa ga wanda ya zauna a majalisi bayan a majalisin sallah bayan sallah mala'iku suna masa addu'a Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka gafarta masa Allah ka karbi tubansa matsawar bai cutar da wani ba a nan wajen matsawar bai cutar ba me cutarwa ka cutar da dan uwanka ka yana ma daga cikin cutarwa wato ka bata iska ta wajen in har wani abu ne ya taso bukata ta taso tashi ka fita ka je kai kar ka sanya wari a cikin wannan majalisin domin in kai mala'iku suna cutuwa daga abin da dan adam yake cutar da shi sau da aka kiyaye adabin wannan majalisi to bayan wannan mukaddima a surar da za mu tashi a tafsirin wannan shekara a inda muka tsaya bara mun tsaya a surar a ƙarshen suratul sajida saboda haka wannan shekara za mu buɗe tafsirinmu da suratul ahzab bi idnillah wannan sura sura ce madaniya an kira ta da suratul ahzab saboda ambatan kissar al-ahzab al-ahzab abinda ake nufi da al-ahzab sune rundunonin gangami rundunoni na kafirai da suka yi gangami suka kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harin yaki da Quraysh da Gatafan da Banu Quraiza daga cikin Yahudawan da suka yi saura a Madina a shekara ta biyar bayan hijira kamar yadda zamu ga kissar bit tafsir da sune aka ambaci wannan sura an ambace ta da sunan al'ahzab tare da cewa su al'ahzab nan ai wato waɗanda Allah maɗaukakin sarki wato ya Allah bai yadda da su ba amma ana ambatansu an ambaci surar da sunansu saboda abin da ke ciki na tunatarwa da ayar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa yayin da ya tsaya a mawkifin wato ta Allah da nuna godiya ga Allah lokacin da ya ci makka da ya tsaya a kofar ka'aba ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda yace bayan yayi kalmar tauhidi yace Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi shi shi kadai ya gaskata alkawarinsa ya taimaki bawansa ya rubuza rundunonin gangamin shi shi kadai to kaga wannan bayani ne na ayar Allah wannan addu'ar ita yake maimaitawa yayin da ya hau dutsen safa a hajjinsa da umrarsa ya haka har sau uku haka nan ma yayi a dutsen marwa haka nan ma in wata ran zai yi addu'a sai ya bude da wannan zikiri sannan yayi addu'a to kaga an ambaci al'ahzab ba don cewa su waɗansu tsarkaka ba ne a'a don ambatansu wato tunawa ne da yadda allah maɗaukacin sarki ya ba da nasara a kansu tare da haɗa ƙarfinsu da ganin cewa sun buwaya da garin kan cewa suna da izza amma allah maɗaukacin sarki ya ruguza su wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira kamar yadda zamu gani to shi yasa aka ambace ta da waɗannan suna kamar yadda aka yi aka samu suratul kafirun ne a cikin alkur'ani ba wai dan kafirai suna da wata matsaya ba a'a dan a bayyana bara'a daga kafirai to haka nan ma aka sanya ma wannan sura sura suna suratul ahzab saboda ambaton su da yazo a cikin mawdu'in wannan sura kamar yanda yazo a ayoyi daban-daban yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم هكذا ما أنبتن تيزو أتكن سنة كما حديث أبي ابن كعب وند زر ابن حبيش يتنبيشي yake cewa a surar da ake ambaton al-ahzab aya nawa ce a wajenku yace aya 73 a to ubay ibn ka'ab ya ambace ta da suratul ahzab hakanan ma aisha radiyallahu anha ya zo a cikin hadisi da aka rito da gare ta ta ambace ta da sunan al-ahzab to kuma wannan suna nata ijma'i ne ba a yi sabani ba a tsakankanin wato al-qurra akan cewa sunan ta kenan suratul ahzab wannan sura makiya ce afwan madaniya ce an saukar da ita a madina bil ijma' tana daga cikin surori na farko na madina lokacin yakin al'ahzab suna ce wadda take mai girma domin kamar yadda aka ruwaito sayyidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa تعلموا سورة, الأحزاب سورة النساء والأحزاب والنور كوكوي سورة, النس- سورة النساء سورة النساء da suratul ahzab da suratul nur wato saboda abubuwan da suka kunsa na hukunce-hukunce amma mawdu'in wannan sura kamar yadda malamai suka ambata abubuwa mawdu'inta muhimmai guda uku ne abu na farko wato alakanta dukkan waɗansu abubuwa da suke faruwa a tarihi da kuma dukkan waɗansu tsare-tsare da addini ya zo da shi alakanta su da aƙida alakanta su da kaɗaita Allah alakanta su da cewa abubuwa sa tafiya a bisa tsarin Allah ne da ƙaddararsa dukkan abubuwan da suke faruwa suna da alaƙa da wato tauhidin Allah abin da ya faru na kissar ahzab da jarabawar da Allah ya yi muminai a haɗa shi tare da tauhidi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira kaga Allah ya ce ya fara da cewa ku tuna ni'imar Allah tauhidin rububiyya yayin da rundunoni suka zo muku sai muka aiko musu da iska da rundunoni da ba kwa gani to kun ga wannan nasara da take zuwa daga Allah wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa tauhidi sannan tsare-tsare da suka zo na yadda gidan mumine ya ya wajaba ya zamanto da yanda wato a alaka tsakanin mumine ya kamata ta zamanto ita ma aka rataya ta da da hukunce-hukunce da suka shafi sha'anin annab sallallahu alaihi wasallam aka rataya shi da tauhidi da kuma nuna cewar kasantuwar ɗan adam ɗan adam dalilin da yasa ya zamanto ɗan adam saboda ya tsayar da amanar Allah ne tauhidi kenan domin abinda surar ta kare da shi kenan inna arabnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha kuma kafin nan an faɗi dangame da annabawa wai a hadallahu mithaqan nabiyina yayin da Allah ya rike alƙawarin annabawa duk wannan tauhidi ne wannan shine maudu'i na farko cewa duk wani abu a rayuwa ana rataya shi da tauhidi kuma abinda ake so daga gare mu mu zamanto masu gaskiyar ikhlasi wajen tauhidin mu ga Allah mu tsarkake tauhidin mu da ikhlasi na gaske saboda ambaton masu gaskiya da aka yi kamar yadda Allah ta'ala ce liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina adaban alima liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat mawdu'in gaskiyar ikhlas ake ta maimaita shi abu na biyu martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka surar ta bude da bayyana martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka rinka bayyana girman sha'aninka ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wannan surar ta zo ta bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman martabarsa da girman matsayinsa a wajen Allah sannan mawdu'i na uku shine kissar al-ahzab wannan yaki na al-ahzab da aka yi da abin da ta kunsa na darussa ga mu'minai wannan sune mawdu'ai manya-manyan mawdu'ai guda uku da surar ta kusa a to sai kuma abubuwa na wa'azi da na hukunce-hukunce wanda a cikin wa'azin diddi zai mai da mu zuwa ga tauhidi ne hukunce-hukuncen za a rataya su da tauhidi ne kun san hukunce-hukuncen alkur'ani ba suna zuwa ne kawai da hukuncin ku yi kaza karfi kaza ku yi kaza karfi kaza kamar yadda ake yin doka ba a'a suna zuwa ne da bayanin hukunci tare da alaƙanta shi da kaɗaita Allah ذلك يؤذ به من كان يؤمن من كان منكم yu'minu billahi wal yawmil akhir na an faɗi hukunci sai a ce to wannan shine umarnin Allah ga duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira komai ana alakanta shi da imani to haka suran ta kunsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken alkur'ani Allah kuma ya ba mu fahimta mai tsakiya ya ba mu ikon faɗin gaskiya da aiki da ita bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم الله جل وعلا يا أيها النبي يا كي ونا النبي مي جرما اتق الله كجسورا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين كدك بكافرين منافقين إن الله كان عليما حكيما للي الله بيقشي بمسني مي هكما واتبع ما يوحى إليك من ربك ka bi abin da ake wahayinsa ya zuwa gare ka daga ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah mai cikakken sani ne da abin da kuka kasance kuna daga abin da abin da kuke aikatawa wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa madogara annabiyu abin da ake nufi da annabiyu an ɗauko shi daga annaba a bisa kira'ar ahalul madina annabi'u ya ayyuhan nabi'u ai wato annabi'u allazi yumbi allazi ja allazi yumbi wato fa'ilun bi ma'ana fa'il wato mai bada labari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mai bada labari ne daga Allah nabbi ibadi ko haka Allah ya ce masa ka ba ma bayina labari kuma yace qul a unabbi'ukum بخير بشر من ذا بخير من ذلكم للذين اتقوا bana ba ku labari ba da abin da yafi wannan alkhairi saboda haka shi mai bada labari ne saboda haka annabi'u bi ma'ana annabi'u wato alladhi yanbi'u wanda yake bada labari alladhi yunabbi'u shi yasa aka ce annabi'u ko kuma annabi'u wato bi ma'ana wanda ake bashi labari wato alfa'il bi ma'ana wato alfa'il bi ma'ana al-maf'ul saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi labarin gai qala man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir wa id asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa abharahu Allah alayhi عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا qala nabba'ani al-alimul khabir yace nabba'ani al-alimul khabir ai al-alimul khabir shi ya bani labari saboda haka shi wanda shine wanda al-alimul khabir yake bashi labari shine wanda Allah da kansa yake bashi labari sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi annabi'u ne wanda Allah yake bashi labari to sannan amma a kira'ar mu ta Hafs an Asim annabiyu daga annubuwa bi ma'ana arrif'a bi ma'ana arrif'a wato ɗaukaka ai saboda haka annabiyu ai wato almurtafi'u maqamuhu wanda maqamunsa ya ɗaukaka saboda maqami ne wanda babu kamarsa maqamin annabci maqami ne wanda babu kamarsa domin Allah madaukakin sarki ya zabe su ya fifita su Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ya zaɓi manzanni daga mala'iku, hatta a cikin mala'iku wanda yake manzo a cikinsu kamar mala'ika Jibril ba kamar sauran mala'iku ba ne. To sannan su kuma annabawa a cikin mutane. To nan Allah maɗaukakin sarki ya kira annab sallallahu Alaihi wasallam da wannan sifa tasa ta annabci, wanda wannan yana daga cikin wato girmamawa da martabawa da Allah da kansa yake ma annab sallallahu Alaihi wasallam. a nan a cikin wannan surar Allah ya kira shi har sau uku da ya ayyuhan nabiyu ko ya ayyuhan nabiyu taqillaha ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya ayyuhan nabiyu to ta hudin kenan ya ayyuhan nabiyu inna ahlalna laka azwajaka allati to sannan kuma a can suratul nisa a suratul ma'ida ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr da ya ayyuhar rasul labballigh ma unzila ilayka min rabbik shi da kenan ko to sai ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil amma duk ba inda yace ya ya ya muhammad sai wace ya ayyuhal ladina nuzila alaihi dhikru a wannan ai kafirai ne suka faɗa muna faɗan wanda Allah ne ya kira shi eh wanda Allah ya kira shi ba Allah ya ce ya Adamu kun anta wa zawjuka ba ya ce ya Ibrahimu a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami ya Isa anta ya Isa ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn duk duk ya kira su da sunayensu amma ba inda yace ya Muhammad ba inda ya kira shi da sunansa sai dai ya kira shi da sifarsa ta girmamawa ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasul ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaffir shi yasa alqadi iyad a cikin ashifa ya kidaya wannan a cikin abin da yake martaba yake bayyana darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah kamar yadda Allah bai rantse da su da wani daga cikin annabawa ba sai da shi sallallahu alaihi wasallam haka bai kira wani bai kira annab sallallahu alaihi wasallam da sunansa na yanka ba sai dai da sifarsa da take nuna girman darajarsa a tsakankanin annabawa baki daya wanda dukkan sauran annabawa ba wanda ya samu wannan martaba in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam to buɗe wannan kira da kira da da wato nida'i gare shi ya nuna girman umarnin da ke ciki aka ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah wannan umarni ne kamar yadda ibnu kafir yace bil a'la tanbihan ala lil adna fadakarwa ne ga wanda yake mafi daukaka dan a fadakar ga wanda suke koma baya idan an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji tsoron Allah to ku ballan to ku kuma fa mu'minai ko kuka fi cancantar a umarce ku da jin tsoron Allah amma ce masa da ake ka ji tsoron Allah wannan ba yana nufin cewar shi ba akan tsoron Allah yake ba tunda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inni la akhshakum lillah wa atqa inni la akhshakum lillah wa atqakum bi ni ne na fi ku jin tsoron Allah kuma ni ne na fi ku takawar Allah saboda haka shine yafi kowa takawa shi yafi kowa tsoron Allah to amma ita ɗabi'ar takawa takawa kullum a cikin ta ake saboda haka da aka ce masa ka ji tsoron Allah ai ka dawwama a cikin ta kullum ka samanto a cikinta kuma ka nemi ƙari a cikinta saboda ba ta da iyaka domin kusanci zuwa ga Allah ba ta da matuka kuma koyaushe ka daɗa ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ka daɗa ƙara samun takawa ne saboda haka wannan matakan na samun kusanci zuwa ga Allah hatta shi sallallahu alaihi wasallam a kansu yake kuma kullum a cikin daɗa kusantar Allah yake shi yasa a kullum yake neman gafara Allah tare da cewa Allah ya gafarta masa amma zai yi saboda ne saboda sifa ce ta ubudiyya bauta kuma wannan bautar ita ce babban abin da bawa yake takama da shi yake tutiya da shi takamarsa ya zamanto bawan Allah to kuma babu wanda ya sifantu da wannan da kamalar wannan sifar irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a makamin da yafi komai wanda Allah ya yi masa bai ma wanda daga cikin annabawa ba shine Isra'i da Mi'raji sai Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi Laila. sai ya ambace shi da sifar bauta sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiya dare da bawansa saboda haka da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah ai ya dawwama akai ya kuma nemi ƙari a cikin tsoron Allah ya zamanto kullun a cikin ta yake to wanda yake wannan zai zama to tambihi gare mu mu muminai mu ma mu kasance a cikin wato dawwama akan tsoron Allah da neman ƙari akan tsoron Allah da kuma wato kasancewar kada mu bari wani abu ya raba mu da takawa kada mu bari wani abu ya raba mu da takawa domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matsayinsa an umarce shi da wannan to ina kuma gare mu kuma a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke cewar akwai makami da mutum zai taka wanda zai zamanto takalifi bin Allah da bautar Allah ya faɗa a kansa ba haka suke cewa ba idan mutum ya kai haƙiƙa in mutum ya samu haƙiƙa ya samu ma'arifa to wannan sai ya zamanto sallah da bauta wannan na mahajubai ne wanda su ba su samu ma'arifa ba su su ne waɗanda yake za a ce musu su ji tsoron Allah su yi sallah su bar saƙo su bar shan giya amma wanda ya riga ya wusuli ya samu ta haƙiƙi ya kai ga haƙiƙa shi wannan babu wannan a gare shi to akwai wanda yake ya san hakika a hakikanin ta hakikar ta Allah ba hakikar ta shaidanu ba irin tasu akwai wanda yake ya san hakika irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sanin sa da matsayin da ya taka Allah ya ce masa ya ji tsoron Allah ba a sauke masa taklifi ba to tunda ku ba a sauke masa taklifi ba duk wani wanda ya zo yayi da'awar cewa an sauke masa taklifi dagutu ne dagutu ne shaidan yake shaidan ne kuma shaidan yake bauta ma duk wanda yace an sauke masa taklifi domin gashi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah to sannan umarni na biyu da Allah ya ce masa a wannan aya mai albarka kada ka bi kada ka bi kafirai da munafikai ma'ana kada kai biyayya a gare su akan abin da suke so kai ko da suna ganin kan cewar wannan abin wato akwai maslaha a gare shi alwahidi a cikin asbabun nuzul ya ambaci cewa abu sufyan sun je makka sun je madina bayan yakin uhud suka je suka nemi su gana da annab sallallahu alaihi wasallam mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wato aman ya ba su aminci da suka shigo suka zo suka ce masa abinda suke nema daga gare shi ya bar ambatan lata da uzza da manata da batanci kuma ya tabbatar da kan cewa su ma sa su yi ceto a wajen Allah idan suka yi wannan sai a zauna lafiya yakin ma da suke kawo masa hari duk za su daina a zauna lafiya magana ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani yanda suka faɗi wannan magana ga shi kuma ya ba su aminci sai jina umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulallah kyane ni in sare wuyansu ya ce ai na ba su amana na ba su aminci to sannan sai jina umar ya ce to bari in fitar da su daga madina ya kore su daga madina to aka ce wannan ayar wannan shine sababin saukar wannan ayar cewa kada ka bi mu'mini kada ka bi kafirai da munafikai ma'ana a cikin dukkan irin abin da za su kawo suke ganin kan cewar wato abu ne wanda yake wanda yake zai sa a samu zaman lafiya ko daidaito tsakaninsu da musulmi shine nan ake cewa dukkan abin da yake ya saba shari'a ko zai raunana shari'arka kada ka bi su a nan wajen aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi kafirai to a cikin wannan akwai albara barranta daga kafirai to sai dai biyayya a gare su a cikin abin da yake bai saba shari'a ba wannan babu laifi domin in an bi su ba su aka bi ba shari'ar aka bi kamar yanda wani bai hude ya taba ce ma wani daga cikin musulmi ya ce masa ma dalla da ku ni'mal qawmu antum ma dalla da ku a mutane da ba dan kuna kuna bauta ma wani Allah tare da Allah ba kuna cewa wallahi wal ka'aba kuna rantsuwa da Allah kuna rantsuwa da Ka'aba kuma kuna cewa kuna ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so Allah ya so kai ma ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu'minai da kan cewa kada su ce wal Ka'aba sai dai su ce wa rabbil Ka'aba kuma kada su ce ma sha Allahu wa shi'ta sai dai su ce ma sha Allahu thumma shi'ta Allah ya so sannan kai kuma ka so duk da yake wannan ba yahudan da ya faɗa ba wai shine sanadiyar faɗin annab sallallahu alaihi wasallam ba tunda ai tun kafin nan wani ya taɓa zuwa ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu wa shi'ta Allah ya so kai ma ka so yayi masa fada yake ataj'aluni lillahi nidda qul ma sha Allah wahda kana sanya ni kini ne ga Allah ce ne Allah Allah ya so shi kadai to amma da ba yahudan ya faɗi wannan magana sai ta dace da abin da dama umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba a masa inkari ba sai aka tabbatar da shi da wannan magana ta sa inda take shi yasa ne shehu abdullahi yakan ci yana cewa a cikin muqaddimarsa ta hisnul ta hisnul hasim ta sarfu yace ولا يطاع عامل في ولا يطاع عالم في باطله والحق مقبول ولو من جاهل ba a biyayya ga malami a cikin bata gaskiya ko ana karbanta koda daga jahili gaskiya sai a karbe ta koda daga jahili kaga ba yahude ne amma da yazo da abin da yake na gaskiya sai aka karba saboda haka wala tuta'il kafirin wal munafiqin wannan a cikin abin da yake saba shari'a ne to sannan Allah ya cika ayar da cewa lalle Allah ya kasance ma'ana Allah bai gushe ba wato masani ne ai ya san abin da zai kyautata al'amuran bayi kuma hakim kuma gwani ne a cikin ayyukansa saboda haka a cikin wannan akwai ishara da kan cewar tsare-tsaren da Allah zai ambata a cikin wannan surar an yi su ne bisa ilimi an yi su ne bisa ilimi saboda haka akwai ilimi a cikin wannan sura shi yasa sai na Umar ya zaburar kan a nemi karatunta hukunce hukuncen da ke cikinta cike suke da ilimi dan Allah ya buɗe da sifar bayyana sifarsa ta kan cewa inna Allah kana alima kasancewar Allah bai gushe ba masani ya nuna kan cewar abubuwan da zai hukunta abubuwan ne wanda suke cike da sani cike da daidai domin dama shine ma'anar sani ma'anar ilimi ka sanya abu a daidai inda yake kuma hakiman hakiman wato gwani ne a cikin ayyukansa cewa abubuwan da Allah zai bayyana ce zai bayyana su na ayyukan da ya aikata da muminai kamar yadda ya guda kamar yadda kissar al-ahzab ta zo ta kasance da kuma kamar yadda kissar auren Annabi sallallahu alaihi wasallam da Zainab bintu Jahash bayan sakin da Zaid yayi mata da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya sanya al'adar zaman gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda sahabbai suke shigowa da yadda ya kore su ya ce Allah shi annabi yana jin kunya shi ku Allah baya jin kunya faɗan gaskiya yanzu da kuka ci ku tashi ku fita wannan abubuwan da Allah ya yi cike suke da hikima to wannan ya shine hikimar da ke cikin wato rufe wannan aya ta farkon surar da waɗannan sifofi na Allah cewa akwai ilimi a cikin wannan hukunce-hukuncen da za a bayyana da tsare-tsaren da suke da kuma al'adar abubuwa da suka wakana da Allah ya gudanar da su wanda Allah ya ba da wannan labarin wannan kisar wato abubuwa ne waɗanda suke cike da hikima domin Allah ya nuna gwanintarsa a cikin abin da ya faru a kisar al'ahza to sannan Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da umarni na uku shine ka bi abin da ake wahayinsa zuwa gare ka abinda ake wahayinsa zuwa gare shi shine alqur'ani da sunna aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shi to dama yana bin sa ma'ana ya dawwama akan bi kuma al'umma yayin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya bi wahayi wannan ya nuna kan cewa mu muka fi cancanta mai biyayya ga wahayi saboda haka a cikin wannan akwai nuna kan cewar dole ne ka bi bayan ka bayan alqur'ani dole ne ka bi hadisai domin suna daga cikin jumlar abinda ake wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana wahayin alqur'ani yana kuma wahayin sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yace ala inni utitul qur'an wa mithluhu wa mithluhu ma'ahu yace ku saurara ku ji an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi kuma kamar yanda Imran ibn Husayn yake cewa mala'ika Jibril yana saukowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani kamar yadda yake saukowa gare shi da sunna kamar yadda yake saukowa da wahayin sun alqur'ani haka yake saukowa da wahayin sunna shahidi akan wannan shine kissar ya'la ibnu umayya tare da sayyidina umar ya'la ya kasance yana yawan tambayar sayyidina umar cewa ina ma zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ake masa wahayi suna cikin haka sai wani mutum ya zo yana sanye da riga ta jabba wadda an buɗe ta da turaren za'afaran sai ya zo kuma ya yi harama da umra ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufa ta za'afaran kuma gashi ya yi harama da umra me ya kamata ya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkui da kansa sai sayyidina umar ya kira ya ala ya ce zo ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ane masa wahayi ranar ana tsananin sanyi amma annabi sallallahu alaihi wasallam gumi ya rika kwarara daga cikinsa bayan halinsa ya bayan abin ya kubce na wahayi ya yaye masa sai ce ina wanda ya tambaya akan aljubba sai ce gashi ya rasulullah sai ce amma aljubba fanza'aha وأما الحلوق فاغسله وقل في أمرتي واصنع في أمرتك ما كنت تصنع في حجي yace ita wannan jabbar ka cire ta turaren za'afaran kuwa ka wanke shi sannan abinda ka kasance za ka yi a hajjinka ka yi a cikin umrarka to kaga wannan alkur'ani ne wannan hukuncin alkur'ani ne ina ayar take ina ayar take na'am eh hadisi kudusi hadisi kudusi ba shine wanda zai ce Allah ya ce ai nan bai ce Allah ya ce ba hukunci ya bayyana masa eh wannan sunna ce ba alqur'ani bane ba hadisi kudusi bane sunna ce hukunci ne wanda bai faɗa ba sai da aka yi masa wahayi shine sayyidina Umar ya ce ka zo ka ganshi an yi masa wahayi wahayin da aka yi masa ba alqur'ani bane dan ba aya ya karanta masa ba bayyana masa hukunci yayi na sunna to haka wannan shine shahidi akan cewar abinda ake wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqur'ani bane kawai hadda sunna kuma haka wata ran ummu salama taga annabi taga annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum da take ganin Dihya ibnu Khalifat al-Kalbi ne yana gaya masa abubuwa sai ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan yana faɗansu akan mimbari da ya shiga wajenta sai ta ce ya rasulullah na ji ka tare da dihya ibnu khalifat al-kalbi kuna magana yana gaya maka waɗansu abubuwa kuma na ji ka maimaita waɗannan abubuwan akan mimbari ya ce kin ji abin da yake faɗa ta ce eh ya ce ai ba dihya ibnu khalifat al-kalbi ba ne jibrilu ne saboda haka kaga jibrilu ne ya zo ya gaya masa abubuwan da ya faɗa akan mimbari wanda wannan shine sunna kuma Allah ya riga ya tsarkake shi ya ce wa ma yantiqu anil wa anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya furici daga son rai wahayi ne daga ake masa wahayi gare shi to furicin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba duk furicinsa bane da alkur'ani waɗansu maganganun da ɗaya da sunna ne to duk Allah ya ce wannan duk abin da yake furici da shi wahayi ne da ake wahayi zuwa gare shi saboda haka ka bi abin da ake wahayi zuwa a gare ka Allah haƙiƙa ya bai gushe ba masani da abin da mai cikakken sani da abin da kuke aikatawa sannan umarni na hudu da ya ce masa shine ka dogara ga Allah wato ga dogara ga Allah a cikin dukkan al'amuranka akan abin da dukkan abin da ya addabe ka na sha'anin kafirai da mala'iku da munafukai ka dogara ga Allah Allah zai ije maka su a cikin dukkan al'amuranka kuma Allah ya isa madogara wato saninka da kan cewar Allah ya isa madogara shine zai sanya ka ka dogara gare shi saboda ka dogaro ga Allah far'i ne na saninka da kan cewar Allah da iliminsa da kudurarsa ya isa a dogara a gare shi domin shine mai cikakken ƙarfi shine mai cikakken sani kai saninka iyakantacce ne idan ka yi dabara abinda kake ganin dabarar ka ce ta yiwu a nan ruguzawarka a nan rushewarka take sai ko kana ganin kayi shirin gini ko kayi shirin tsira ne nan ko kayi shirin fadawa cikin halaka ne to wannan shine yake faruwa da dan adam yayin da ya dogara da iyawarsa da karfinsa saboda haka abubuwan da zaka ga akan fada ana cewa believe in yourself ka aminta da kanka wannan kuskure ne ka aminta da Allah ka aminta da Allah duk wanda Allah ya bar shi da kansa da har zai ce wato ka aminta da kanka to annan ya riga ya gama asara cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safa da yamma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-sabil la takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta karka bar ni da kaina ko da kiftawar ido ne to sannan kuma a ce maka wai har turawa su gaya maka kaga mutum musulmi suna daukan wannan maganar wato believe in yourself ka aminta da kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka bar ni da kaina ko da kiftawar ido ne saboda haka ka aminta da Allah wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kuma Allah ya isa madogara Allah ka ishan mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin mu rufe zamu sanarwa dangane da kafofin yaɗa labarai da suke da ake ɗaukan wannan tafsiri daga na farko shine a sunna tv da karfe biyar zuwa karfe shida na yamma wanda a to ba nemi izininsu ba kan a sanar da sunan waɗanda suka ɗauka amma dai zan yi shiru a lokaci zai zo insha Allah da za a ambata wani bawan Allah ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai Africa TV 3 karfe 12 na rana zuwa karfe 1 na rana shi ma wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi sai ARTV wato Abubakar Rimi Television wadda da rediyo ce da television su kuma su ma daidai lokacin sunna TV biyar zuwa shida su ma waɗansu bayan Allah suka ɗauki nauyin sai gidan rediyon tambari gidan talabijin na tambari karfe uku zuwa hudu na yamma shi ma wannan akwai dan uwa wanda shi ne ya saba dauka kowace shekara Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma lokaci na biyu wanda shi ma akwai dan uwa da ya dauki nauyin wannan Allah ya saka masa da alkhairi karfe goma zuwa sha daya na dare a tambari kenan to sai aminci rediyo daga karfe 9 zuwa karfe 10 shi ma ɗaya daga cikin yan uwanmu wanda yake ɗaukar nauyin data da ake yaɗa karatuttuka shine ya ɗauki wannan nauyi sai kuma rediyo Kano FM da tara na safe tara zuwa goma na safe sai Kano rediyo FM goma zuwa sha ɗaya na safe sai arewa rediyo tara zuwa goma na dare shi dai wanda ya ɗauki nauyi na tambari da ake sawa goma zuwa sha ɗaya sai ya ɗauki nauyin wannan amin sai lajan fm radio wacce ce lajan a daura su kuma takwas zuwa tara na yamma wani bawan allah allah ya saka masa alkhairi da alheri sai rediyon kanawa sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai Allah ya saka masa da alkhairi shi wannan bawan Allah sai gidan rediyon freedom karfe 12 da rabi na dare shi ma Allah ya saka ma dan uwa da alkhairi da ya dauki wannan sai gidan rediyon jigawa karfe 4 zuwa 5 na yamma wanda shi ma wani bawan Allah wanda dama duk shekara yake dauka anan Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma yan uwa waɗanda yan uwa wanda yake ba mu diesel wanda ake samu ake yin wannan karatu da wanda kuma suka sai generator da kuma tarawi duk da ake Allah ya saka musu da alkhairi da kuma wani dan uwa ba zato kawai muna ta tunani ya za a yi a samu shimfiɗa sabuwa a masallacin nan sati biyu da ya wuce muna ta tunani muna ta juyawa sai kawai kwatsam Allah ya kawo wani bawan Allah ya ce zai sa mana kafet a wannan masallaci da kuma masallacin Usman bin Affan na gadon kayama insha Allah Allah ya saka masa da alkhairi da kuma ga yanda aka yi ta taro aka yi ta dafifi na abinci da aka raba ga wani bawan Allah da ya turo mota guda Allah ya saka masa da alkhairi da kuma waɗansu wanda suka kakkawo aka rarraba mu bayan Allah Allah ya sanya wannan ya to sanadiyar saukar rahama a al'ummanmu saboda koyaushe muna tunatar da kawo kanmu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na kan cewa a nuna jin kai ga bayan Allah Allah zai saukar da jin kansa gare mu wannan abubuwa da aka yi na ba da tallafin abinda za a ci kuma ake yi da kuma waɗanda suka ɗauki nauyin ciyarwa lokacin lokacin buɗe baki su ma akwai mutane duk sun kawo gudunmawa za a ana kawo abinci da fafe ana rabawa a nan da sauran wurare daban-daban dukkaninsu Allah ya karɓa da gare su kuma Allah ya sa wannan ya zama to sanadiyar saukar rahama a wannan al'umma ta mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين